إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara dorinmu a markaz ahli sunna da jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 29 ga wata na Rabiul Awwal hijira shekara 444 wanda ya dace da 25 ga watan goma 2022 muna cikin littafin bulogar mara na littafin hajji a tsakalani insha Allah yau za mu yi darasi cikin darasin na bulogar mara za mu yi darasi na 103 insha Allah darasi na 103 a darasi da ya gabata na 200 mun hara ko muna cikin babi na babu rida'i aw rada'i ra ko rida'i ne ko rida'i ko rada'i babi na maganar shayarwa wanda matsayin shayarwa a musulunci wanda bayani da ake nema shayarwa wata shayarwa ce take sa haramci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani yuharim yuharim min min rada'ati mahrum min an-nasab annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani shayarwa tana haramta irin abin da dangantaka take haramtarwa kuma yayi magana wa muhatukum lati rada'anakum magana uwayenku Allah kira uwaye wanda suka raina kenan uwa wanda ta baka nono ta zama uwarka to dole bayan miki son hudda a wani hali ne za ta zama to baba ta ka ko uwarka za mu ce a wani hali ne ake samun wannan haramci ta hanyar shayarwa wanda zai hukunci akan hana armi ga wannan yaron da ya sha nono a wannan gida shine darasi da ya gabata a jumlace mun yi bayani na mazhaba biyu a cikin uku wanda ganin malikiya da hanaf su suke kan cewa itlaqin rada'a din inda kurin an sha nono to kurin ko ɗaya ne ko biyu ne kurin wannan shayarwa ce duk matar da yaro ta ba yaro nono an kare kun ta zama shi kurin hujjas kurin talaki da Allah ce kun uwa ku tare da ku bai kaba da ɗaya ko biyu shine madogaro su dai akan magana sai mazhaba ta mamunzir wanda haka Dawud Zahiri wanda suke ga su cewa a reno uku yake he kai sha nunu su uku za a samu haramci wannan babana uwa take zamantowa babanka to wannan su ne kenan muka yi bayani a sati da ya gabata sai mu gama da ta uku shine hadisin mu na yau yace wa anha ita wa Aisha radiyallahu anha mai ba da labarin da ya gabata na sama na wa wani dan uwan mijin dan uwan mutumin da matar shi ta ba Aisha nono wanda ya zo shigowa aflakin dan wa Abi Qais ya zo gida annabi sallallahu alaihi wasallam bai nan Aisha ta hana shi uzunin shigowa eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ai wannan Abu Qais ai babanki ne na shayarwa kenan dan uwan shi amminki ne wannan abin Aisha ta ce ai ba shi ba matar ta banu ba matar dan uwan shi ta banu yace eh amminki ne shine karshen hadisin nan da yace wa anha iyani Aisha radiyallahu anha tace qalat kana fima unzila min alquran عشر وداعات معلومات محرمة ثم نسخنا بخمس بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم عائشة رضي الله عنها تكبال لابان وكان فيما أنزل من القرآن cikin abin da aka sabkar na alkur'ani akwai kalma ko magana ashar rada'atin ma'alumatin harimna shayarwa goma tana suke haramta suke sa haramci tsakanin wannan yaro da wadda ta ba shi nono sun manu suke na bai hamsin ma'alumat bayan da goma ne sai aka shaye hukuncin goma aka mai da shayarwa biyar sanannu tabbatattu sai take cewa فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن wannan ayoyi wannan aya mai maganar wadda take maganar reno guda biyar yana harmatarwa tana cikin abin da ake karantawa na alkur'ani alhali yanzu in ka diba ba ka samu wannan aya yan wa maganar nasakh abu ne sananne akwai nasakh da ake shahi wata aya a kawo wata kambacinta a shahi ta gaba ɗaya babu aya ba hukuncinta akan shahi aya rubutun ne babu shi hukuncin iyana kamar mas'ala sananna ta jihewa na tsohuwar su mana shekho shekha maganar wanda suke masu armi namiji da mace a jehe su bulala jehewa hasu mutu wannan magana ta jehewa da nan wanda Umar bin Khattab yake bayani yake huduba kan maganar maganar jehewa iya gudun wasu kasu zo daga baya su ce ai ba su sami jehewa ba a cikin alkur'ani ce jehewa ta zo a cikin alkur'ani mun kiyaye mun karanta wa'annan ayoyi na jehewa a cikin alkur'ani tuwanan su hukumcin su hukumci ne na wanda aka shaye rubutun amma kuma hukumcin iyana wasu irin wanda za a je za a shahi kuma shahi hukumcin rubutun iyana irin mas'ala ta da asali mace idan mijinta ya mutu za ta yi zama na shekara guda da dai abin da aka san na hukumcin farko kayan a ba su mota kan mas'ala ta wanda mijinta ya mutu wanda ayat tana nan yanzu amma hukuncin Allah ya kawo ne kambacin wannan amma ayat tana nan a takaice dai shahewa akan shahi aya a shahi rubutun hukuncin akan shahi aya ma'ana babu rubutun amma hukuncin to wannan tana ciki a takaice wannan mas'ala ta tana daga cikin ayoyi wanda an shahi rubutun amma hukuncin sananne ne a cikin musulmi dukkan ijma'in sahabbai ne sahabbai kowa tabbatar da haka wannan abin ya wakana tabbas shi da nake nan Aisha radiyallahu anha take wannan bayanin wannan magana ta shayarwa guda biyar tana daga cikin ayoyi wanda ake karantawa na alkur'ani na abin da yake kawo matsala ko rashin gane magana da tace suna cikin abin da ake karantawa na alkur'ani alhali a yanzu babu ya kun san magana rubuta alkur'ani sahabbai lokacin rubuta alkur'ani an samu matsalar cewa sai tawatur ma'ana an zo an sa shugaban kwamiti na rubuta ƙur'ani zai bin sabi wanda wannan abin da ya kana shi ne shugaba na kwamiti mai rubutun alkur'ani kowa zai kawo abin da a wancan zamanin kayan zanen saboda rasu ƙur'ani kowa a wani ya rubuta a takarda wani allo wani a jikin wani ice kowa da wasu aka wani kuma a hannun shi yake akwai masu rubuta su aji a wurin kowa akan abin da ya rubuta ne a lokacin manzala yana raye babu mushaf irin wannan gaba ɗaya a gama aure babu shi manzala yana raye babu mushaf ila cikin qur'ani kuma manzala yana raye idan annabi cikin qur'ani ko sahabbai cikin qur'ani duk abu na qur'ani ko da ayata sun ta qur'ani da sai ce unzil unzil alayka alqur'ani ce daren jiya ta kuna alqur'ani amma ta ayace za ka ko ta sura kenan ibara kalmar annabi yace qur'ani ko sahabbai cikin qur'ani duk abin da yake na ƙur'ani aya ce sura ce sura ta ƙur'ani amma wannan ana mai suwan da musa wannan gaba ɗaya kwamfile wuri guda wanda mai bayani asali me ya kawo haka lokacin da farko an samu wajen yaƙin asabar rudda na musulmata kazab wanda a nan an kashe ƙura wanda suke maharatan ƙur'ani da yawa aka kashe wanda wannan ya sa umar bin khattab ya ba abubakar siddiq shawara da a zo kowa ya ka abin da yake wurin shi abin da tabbatar da alkurani a rubuta a tattara a wuri guda tattara farko da aka yi yakin armenia wanda na ce aka shirya makar da kan kashe 700 da yawa aka shi nan ma shawara ta zo don a can armenia rikicin da aka samu bayan magana kashe mutane an samu rikici tsakanin sahabbai ko makanta ƙur'ani wani yawon kira wani ce haka bane wani ce haka bane ba ana samun rikici wajen karatun ƙur'ani wani ya ture wani ya ce haka ne wani ya kare tashi kira kamata a samu tsayawa a hanya guda yan wada a wancan zamani ne bayani kwanaki madogara ta ƙur'ani madogara babba ta mahalarta ce kuna Allah Allah so kare addinin shi a wancan zamanin ya ba su wata ƙwalluwa ta yi wata haɗin natar da sai na shahewa gaba ɗin in meye a kan su kudu sai mu zana zai tsaye bayani na mulutu mai tsawon gaske iya kariya kurin kamar na asirma da kun baka zasu to haka ƙur'ani yake kenan a lokacin kurin ƙwalluwa take aiki hatta masu rubutun ƙur'anin ba suna rubutawa ba ne ba shi ne madogara ta karantawa rubuta da na jigon abin jama'antar zamanin kurin rubutawa ake babu iya ba wasali babu iya ba ku asalin nan menene kuran kullum dogara ce amma babu nan ya alamuna ne ta alamuna ne duka ya kake doka wurin ya doka ya iya dokar ta eh duka irin abu kenan haka aka rubuta qur'ani to a lokacin nan kenan farkon abu haka yake wannan da an ce maka daga baya ne lokacin su hajjaji aka kawo iya ayi wasali ayi gwalgwal kace amma dalla dalla amma ka zo abin yanzu kenan ya huce daga har da ya koma ajima sun shiga ire-iren mu wanda suke ba larabawa ba wanda suke harshen iri ya shiga shiga addini suke dole kenan awa mutane dalla-dalla yadda dole aka yi man ƙwararri zai iya ganewa zai iya karanta abin cikin sauƙi hanya ta sauƙi al'amarin to kenan muna kan almuhimmu dai maganar ƙur'ani da aka zo gamawa a lokacin zai da iya shugabancin wannan an kawo kowa in ya kawo na wajen shi ga shi mai rubutu ne in ka kawo abin da ke wajenka sai kowa ya yarda eh wannan abin da ya kawo iya daga cikin qur'ani kuma ardul akhir mai ardul akhir ana mamancin shi akan samu kenan ayoyi wanda aka shaɗe su to ardul akhir cewa kenan don amsan annabi ya bada ko ta shekara malaka jibril yana saukowa su yi tilawa tun daga farkon qur'ani har ƙarshen amsan sarka mishi duk shekara duk shekara ya zawar amma ce a shekarar ƙarshe zawa biyu mushirke tilawa biyu to kenan a nan a kowanda misali annaba a yana revizin ce duk abin da yake yanzu gashi na shekarar ta gaba da kowane shekara da zanko to a kowanda wani abu a wurin shi na ƙwayan sha'i kenan a rubutu da ake yanzu sai arzul akhir da abin da karanta sai wanda ya yi arzul akhir karantawa ta ƙashi da manzana sanarwa yi da abin da karanta shin wannan tana ciki kowa ya yarda an yarda eh wannan nashi dai tana cikin wannan wanda aka sarko karantarwa ƙarshe to kun sai rubuta haka aka rika rubutawa duk abin da kawo shi mai rubutu kawo shi ma dama dama annabi mai shaida shi da ma Allah ba shi dama abu akan shi amma duk haka ba a ce ba shi kai ba shi ne rubuta sai sauran sahabbai qurra da abin zai rubuta sai an shaida haka ne ta kwan shi ma ya san abin da kanshi kuma sai rubuta shi ma cikin kunda annabi ya bashi ya bashi je koyo harshen harshen yahudawa ana dana mu'amala su shi koyan harshe mu'amala da kaure aka ce annabi ce je koyo harshe dan iya musu tarjuma an annabi da wajen su karanta a miskini akwai na mu'amala na ku communication yadda yi kwana goma sha biyar da ce komi kwana goma sha biyar da yi karatun ya kare dangantar ya kare ballan ya zo kuma rubutu ke fasara ya yi tarjama kuma ya yi traduction can zuru ya sha biyar yi ya kare kuna ya dawo da zakon aiki kuma yake kwana goma sha biyar kana ku iya daga cikin kuma tabbai wata Allah kuma kenan zai shi ne shugaban wannan kwamiti to a nan kenan duk abin da ya zo ya rubuta to bayan an kare sun bin afan sai aka ce duk abin da bai cikin nan wannan da mutane da kowa shaida abin da bai cikin nan to a tattara shi a kona don ka samu rikici daga baya wani ce shi ma a cike sai ya rike na shi kinan shi ne ta musafir shi ne a gama da usman bin affan a gama zamanin shi aka raba manyan garuruwa aka rarraba wannan shi ne qur'ani tabbatacce wanda an tabbatar manzon Allah sama akan haka ya bar duniya shi ne arzul akhir bujarawa karantawa ta karshe da yi wannan don ba shi ba kenan bai cikin qur'ani an shahi ayat babu shi da kan shi akwai asa akwai shahi dake kina kan zirke wannan to shi ne kenan akan samu abinda irin wannan bayanin sun san da hukumcin iyanan amma a rubuta ba babu shi na shaɗi ke cewa wannan magana ta magana shayarwa tana daga cikin irin wani hukunci almuhim cewa babu a rubuce amma hukumcin iyana ta kanci to a nan yawan mai zama doka muna masala ta shayarwa kenan a wannan nasi tabbatacce kenan su masu cewa kaga kurin an ce oga tare ne kun shayarwa ta haramta kaga ba madogara ba ce talaki na Allah yi annan annabi ya kayyade wajen masu cewa su kuma sai shayarwa uku ma ce almafhumu ne mafhum idan mutum ya zo mai magana karara za ku ke ma wannan fa'inta ce suka kawo ta su fata suka manzo Allah ya ce uku ta haramta fa'inta su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuharrim masa ala masatani da makaranta baya sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shayarwa daya shayarwa biyu abata haramtawa kenan suka ce kenan uku ta haramta kaga araba mai bace ku ta haramta ba shi ko can bayani araba mai ya kawo wannan magana akan wa'inda aka kawo magana reno ki ga musu ba haka bari kun renowa ba duka reno ne ki haramtawa dan sha da sha da sha wata haramtawa to amma anan bibiya ne ba sha ne wai ki haramtawa a can bibiya ne ba su ce bangare ya suka dauki cewa da masaba ta biyu a kenan tun an ce shayarwa daya ta biyu duk bisa haramtawa kenan ya suka ce uku ta haramta kai ba su masu cewa sai biyar na cika ta ce karara na zaka ce kenan shayar da da kuma goma ne aka sha aisha ta ce aka shahe goma aka mai da shayarwa biyar take haramtawa shi ne asha su mun suke na bi hamsar ma'lumat aka shahe goma aka mai da shayarwa biyar sanannu su suke haramtawa a samu haramci tsakanin mace da wannan yawo ke wani ce madogara babba kuma nasi ne zahiri karara cewa kenan yanzu yaro idan an ce wannan ta bashi nono za a bincika so nawa kuma yi bayani maganar rada'a a rada'a abin suke ni matsa ba kuma barwa ya kama nono ya riƙe an ture shi yaro ya kama nono ya sha ya sha sha tawan ba wani tari ba ba an ture shi ba sha ya sha ya sha ya sha da kan shebari sha kira da rada'a guda ba kullum ya kama kullum ya rike an turu an kaɗe shi a kama ya sha da kyau ta kan shebari shi ake yin to wannan shi ne idan ta bashi nono so biyar shi ne aka samu haramci mada a wajen biki ko ya kuma ta kama ta dan bashi ya taba ba ka ta ai ta taba shi nono a wajen biki wance ko gidan wani iya kuga wani ta bashi nono a sashi haramci wannan bai ciki shi ne magana kenan sai an samu reno daban-daban biyar a takaici wannan shine abin da wannan hadisi na wanda kuma an kan haka Amr ibn Hanbal Imam Shafi kan haka suke sai wa an ibn Abbas nan ne ko radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam urid ibn Hamza فقال إنها لا تحل لي إنها بنت أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب متفق عليه wannan ruwa ta abdullahi bin abbas abin da yake cikinta ibn abbas iya ba da labarin cewa urida ibn hamz nan an yi nihin kina nan tsanin salama an yi mai nihin ya armi ɗiyar hamza nan me ya kawo wannan mas'ala wanda karanci a sulhun hudaybiya bayan umar ta qada da manzo Allah sallama yazo yayi wannan umara zai koma Hamza bin Abdul Muttalib ammin shi ya bar iyalan shi a Makka iya da diya wadda ta samu labarin manzo Allah ya zo ke dangin ubanta sun zo tana wurin wata da gudu ta biyo su ta ce musu baranta a na aka ci abu da wani abu na hucewar jahiliya asali al'adar larabawa kayan musulunci ya mace wani abin kyama ne ba wani misanta ma kashe ta ma'aiki balle ma arziki makanta sai ga ya da ta zo wajen danginta yanzu ya wani abu ya kasance na musulunci har ake rigima wa zai ɗauke ta tsakanin ali sajana ali da ja'afar da zai bin harisa shi ali ya ce ai ku sun gita ce yalwo ganin aka ce yalwo mai aka ce yeshi ce ganin mai aka ce ya ce mana ya amina ce kuzin amma kuzin ce kuzin ce amma kuzin ce kuzin ce ya amina ce a ba da kayanan zai ɗauke ta na kusa da ta shi jafar ya ce eh ni ma diyar amina ce amma kuma halakinta ɗan uwar uwarta ina arma uwar uwarta suna bin tomes ya kawo biyu kenan ya kawo dangantaka domin jafar da ali cikin wani ƙane ne wani wani ce cikin sa ya jafar da ali wani ƙane ne kai tsaye to shi ali jafar ya ƙara kan cewa iya arma uwar uwarta shi kuma zai yan wanda ka daga damsulunci ya ce alma ɗaya ɗan wata ce ɗan wani ɗan wani ne ma ya bani zai daga shi ma a bashi ta zuka yi uku suke rigima kan da ya hamza shi ne annabi sallallahu alaihi ya raba rigima ya ce ali an ta mini wa ana min ali ni da kai da abu ɗaya ne abu guda miki ni da kai da abu ɗaya gida ɗaya ne komi ɗaya ni da kai ya ce zai da an ta akuna maulana ya kuma zai ɗan uwanmu ne kuma maulajinmu ne don kasar bararren bawa ne aka isar da shi ya ce jafar a shi ba ta harki wa hulki jafar ka yi kama da ne wajen halitta kuma halin ya zo gudani da kai ka ɗaga ya yi fi kowa eh da an ce jafar da ɗan kamar su ɗaya an ce kamar kaɗa kara shi sa wasu shi a cikin gurabiya a cikin shiya gurabiya a cikin shiya mai gurabiya a cikin shiya ta ciki ai asali mala'ika jibril wajen wajen jafar aka aiko shi ya kusko da kai a nan sallah sallama sun sa ka kita gorabiya kasa gorabiya cikin shi'a wai kenan kama kenan kama hanka ka dan magana shi ba kai annabi da jafar kamar su daya shi sai kenan wai annabi aka yi mishi sako mai ko aka jafar aka yi ba nan sallama ne ya samu sako amma zaka tan jafar aka mata aikawa wani cikin wasu shi'a ne kai annabi ya bi jafar yace kai da ni kai kama da wajen halitta kuma halin ya zo ni da ka jafar yace amma inna mal khalat bi manzatil um yace khala kaman uwa take nakin wa za ba jafar za ba shike amin wata na bace hala tana matsayin wa kenan wanda yake gida amin halata ya aka ba jafar wannan yarinya to yanzu ba na ba jafar ne sai sai na ali yake ma annabi shawara da mun cikin gida ba kan ba ka armata man dan kama a cikin gidansu ya armata ba ka armata ya hamza man ana kama a zahiri ku zuge shi iya yar mata ku zuge shi da mun Hamza Ubayda da Zama dan uwan shi ne amun shi ne kenan Hamza ta kama ta zama kamar shi tana yan mazabi shi ita yace ka arme ta ma annabi kace mishi a a innaha la tahjuni bata halinta ba a gare ni yace innaha bintu akhi min rada'a ai diyal dan uwana ne na reno kaji me ya ka maganar redo kasa aka ce karamin karamin kan yashi karamin uba Jafar annabi sallallahu da Hamza soyaba soyaba ta ba su nono tare ta ba kai ta ba Jafar nono ta ba Hamza nono iyaye da kuma ta ba annabi sallallahu alaihi nono ita kenan mace guda ba su nono mace guda ta ba su nono kenan yanzu ya zama ɗanwa zama na reno ɓangaren reno haka baban shi ne amin shi ne a ɓangare guda zama ɗanwan shi kuma kenan wannan ‘yan uwantaka ta reno tana anu salamtun tana manzana ya jarumai ta nan girma cikin mas'alar maganar reno iya matsayin dangantaka ta jini da ya wada haka yake ga mashi tunda ƴar uwa ta ce ta reno innama ce wa yahrum min rada'ati mahrum min nasab da abinda kenan dan sha shan nono rada'a tana haramta abinda din dangantaka take haramtawa yanda ban iya arman kanwa ta uwa ɗaya uba da ko uba da ko uwa ɗaya haka ban iya arman wanda muke uwa ta gama mata reno magana kenan kuma yadda ban iya arman yan uwa uwa ta yan uwa ta kan uwa ta ban iya arman mata ta ban nono ban arman yadda ko kan wata ban iya arman haka duk diyanta ba mu ba a ce ba mu shan tare ba ko mu shan tare ba ko tsakanin su ya shekara nawa ko mu shan nono tare ba ban iya arman yan uwan yan wannan mata ta ban nono sun zama yan uwana yanda yan uwana na jini yake dan wata in ta nauce haka ya ta duk ƙasa ka saman kudu tsawon abin wurin kamar dai uwanka ce kurin a taƙaice amma na kace bayanin shi wannan abin da yake hukumtawa yana hukumta bai sa walici bai sa gado bai sa wajibcin ciyarwa wata dangantaka ce ta shayarwa kurin arme ne zai hana mun bayani kuma satin da ya gabata wannan yaro misali kanina ne ya sha nonon matar wani wannan mata shi ya zama ɗan gidansu wannan mata yadda ɗiyanta suke bisu yarman duka nata shi ma bai yarman duka nata kuma ƙari muka bayan sati da ya gabata ba ita kare ba mijin wannan mata wanda shi ya cikin aka ayo sha nonon ɗiyan shi ma ko ba ɗiyan wani mata ba ne ba wannan yaro bai iya armansu idan mace ce bisa iya armanta iyan shi da iya wata mata bisa iya arman wannan shi mace ce bisa arman shi yanda kasa ta kuma kamar iyan shi ko ɗan shi na gidan shi bai arman kanwa wa duk da nashi da kamar ubanki ne kuran ma wasu ke wannan yaron kane na shi kaɗai na wannan gidan ni yanzu in na ga dama misali ita uwar ta bashi ka uwar shi ta bashi nuna ko ni in a ci misali zawara ta ta burge ni albeta eh uwar kane na kamar ya albeta ne shi ne take woshi ma wata bace magana magana ko eh kana iya dan uwan shi na iya alman wannan mata ina iya alman diyanta shine kullun dan gidansu dan gidanmu ne kai ko wannan gidan wasu wannan gidan wasu kullun shine kula ta kace eh shine kadai dan wancan gidan gaba ɗayan shi ya kuma dan wancan gidan amma sauran uwan shi ba ruwan sauran ta ba shine kenan anan abinda yake bayani wa yahru min min ar-rada'ati ma yahru min nasab kenan shayarwa tana haramta abinda dangantaka take haramtawa yace muttafaqun alayhi wannan ruwaya bukhari muslim sun kawo sai wa ummu salama radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفتام أبنك هنا رواية cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ummu salama tace manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce la harum min rada lamma faqad ama ba shayarwa ba ta haramtarwa sai shayarwar da ta bude hanji kenan an sha an hanji ya to kenan an a matsayin take matsayin abinci ga wannan yaro kuma wa kana qabla al-fitam kuma akai wannan shayarwar kahin renan yaro من جبور وكلمة تقبع وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاء إلا في الحولين هو دار القطني ابن عدي مرفوعا وموقوفا ita kuma wani ruwaya ta cewa ibn abbas ya cewa la rada illa fil haulain ba reno ba a kiran rada'a sai abinda aka yi cikin shekara biyu na aiwa yaro fafisalu fi amin wannan ruwaya duk da bangaren mawqufin ya zama ingantacce akan marfu'in abinda yake hukuntawa abinda marfu'in na sama tabbata shi magana ce guda ne kenan renan da aka yi bayan wannan kenan ba renan bane na mu gama ruwa ta gaba wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا رداء إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم أخرج أبو داود ibnu mas'ud ke cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce babu reno sai abin da yasa kashi ya toho fata nama ya karu kenan kenan sai shayarwar da take matsayin abinci ga yaro a takaice wannan manganu na ƙarshen hadisi da ya kawo iya magana kan kan mas'alar renon ƙato muka bayan sati da ya gabata wanda iya cikin fikin Aisha radiyallahu anha kan wannan yaro na Maula Salim Nabi Uzaifa da bayanin da ya gabata Aisha ta wannan fa'inta ta doka akan wannan yaro wasu an ce an ce Annabi sallallahu alaihi ya hukunci ga wannan yaro a matsayin wancan yaro yanda yake ciki ya zama a nan ya tashi ɗan gida ne ba da da shi amma asali ba muharramin ba ne ba annabi ya ba mata salim dama ta shayar da wancan yaro aisha radiyallahu anha ta fahimci ita ma in tana son wani zama haramunta ta yi ta sa ‘yan uwanta su ba shi nono da ya tabbata da abu wannan masala da mai bayani duka mata annabi sallam gaba daya ba wadda ta amince da fitowar aisha haka bayan haka sahabbai ba su amince da wannan ba abinci sanar ka wani abu ne wanda yake ɓanta ka wancan shi yasa kamar wasu malamai su ture gaba da wasu ta kamar na gashi sanar bin taimiyya haka ibn qayyim suna ka cewa hanya wasat wanda ya shiga hali irin na salim yaron da ba inda yake nan ne gidansa a nan kurin ya tashi ba shi da wani wuri ba nan ba ya zama dole zama irin wani ana yi mashi wannan abin don ya zama to muharami ga wannan bata wannan wannan kenan yanzu dai akan wannan kuma da sabon hadisi na baya suna ƙara goyon bayan masu cewa ba a renon ƙato ƙato ba reno ba ne ba wani ahiri ne karara da manzala ce ba a kiranta shayarwa sai abin da hanji ya buɗe tsauka ta toho kuma an yi kahin yayi kenan abin da aka bayan yayi ba magana shayarwa kuma na wani cewa babu reno sai cikin shekara biyu kenan ka haka kenan da ake maganar reno sai yaron da yake rayuwa da nono wanda nonon zai mai matsayin abinci amma yaro babba bayan an yaye shi kwa ba shi nono so nawa magana bai zamantowa ta harin ta zamanto uwar shi kuma da ya sha nonon shi kun ya more sai wa an uqbata bin haris annahu tazawwaj bint abi ihab faja'at imra'at faja'at imra'a faqalat laqad a'ta'tukuma فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره أخرجه البخاري nan kuma din da aka samu wannan magana aka tabbatar da wancan tabar nono to kurin kalangana ƙwaƙwatun na haris sahabi ne ya yi amarya an kama ya amare shi kuma wata mace ta zo gurin ta ce wa azar da aka kuma kai da mata daga na baku nono ta ba ta shagali a kuda ne ku rika bi wannan na baku nono an bai lalace an kare eh ta tare ban gari kina an bai lalace ta ce dukan ku na baku nono ku rika bi shi ne ya zo ba da mishaji kashi kashi abin da ta faɗi wai annabi ta kai fuka ya kai ba wani ya fuka da kila ya kai ba ta ce ta ba ya za ka yi kana ko kana ko kana kana ko ta kai fuka da kila ya za ka yi ba wani an ce ta ba ku nono ko kana ko ka take ta ko fa fara ka dole ya rubuta dole ya rubuta ta ko ta ce ta da wani mutum daban wanda ba sa ba an gu nake ya karantar da kai ko an samu haka kayan aramon aka baka labari kurin ka saki shi magana kenan kurin bai halitta ka zamana da ita bayan ka samu labari wannan shi ne a takaice magana ta shayarwa ko babi na shayarwa sai yanzu a sai yake cewa an ziyad a sami ƙal na rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tustar ta alhamaka أخرجه أبو داود هو مرسل وليست الزيادة في السوبة تو شي دي أبن لكي أنا رواية زياد وسامي عندك هتبتا abin da yake kawowa kenan shayarwa tana tasiri wannan abin da yake wai manzo Allah ce ka a ba wata ɓauruwa ka ba ɓarwa shayarwa yana san ɓarwa ce iyawa shi wani ɗaya san ɓaro ɓaro ko ɓarwa wawa a ce marwayo da kan haka mutane an san a kowawa ko a ce ɓarwa ɓarwa ce wata gama sata ga tarin da ɓarwa ce ka ce dan akwai arha wajen shayarwa ta kira ta ba yaro nono ke ana ga wani abin iya tasiri wannan shi amma ruwaya da bata da inganci tabbatacce ko za ka hujja a kanta to gaskiya ka ba ɓarwa lamar da yana gama kai a matsala ta damu kuma ba na jisa to yanzu wannan babu ya ƙare na shayarwa furan yaro inda ya sha nonon mace shayarwa biyar kenan wani shayarwa ɗaya biyu uku hudu ya yi wannan kudin shayarwa sha nono ya more ma ba a mai hukumcin ɗan wannan mata ba a samun hukumcin taharim a tsakaninsu shi ne kuma bayan da muka yi shi ne madogara kwakwara kuma nasu zahiri ingantacce wallawa alam sai babun nafaƙat babu mai bayanin ciyarwa ma'ana suwa aka ɗora ma ka ciyar wajibcin ciyarwa wa aka ɗora ma ka ciyar da shi shi zai kama ka wannan bayanin suwa ne ne nasi ya zo a kansu na wajibcin ka ciyar da su عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله tudidani a nan nawa bai kaba nassan cikakke can dai asalin ta ce ina ba su fiye rajin shahi layu tsini wa baniya ma'aikafi ne nan kuwa naku ya kawo inna abu sufyan inna abu sufyan rajulun shahiyin ko eh a takace ta ce abu sufyan rasulullahi ta ka kara ne ya rasulullahi abu sufyan mutum ne mai ruwa annabi mai kwabro mai kwabro bai ba da bai sakin hannu ta ce ni da diyana bai zama abin da ke isan mu mace mu sha mu koshi yana ya matsa hannu akwai abin amma hada ba da ce bai ta ce sai in na ɗoka ila na hasu mai mali buga ilimi he ne ɗoka bai sani ba in ci amma matuƙa sani ne bari sai ta ce fahala alayya fi zalika min juna ina da laihi in na ɗoka bai sani maka tuni da iyalai na faƙal sai ce mata khudi min mali bil ma'ruf ma yaka fiki wa ma yaka fi baniki ya ce mata annabi ce mata ki doka a dukiyar tashi bil ma'ruf kenan daidai gwargwado yanda ka yi almubazaranci daidai bukata abin zai ishe ki to wannan kenan a nan akwai magana irin masu ƙwabru misali ga hatsin nan ko dawa ko shinkafa sai da kuɗin kaɗan sai ba da an tabbatar da an ci ba ƙoshi a gidan kaga a nan matar in ta ƙaru ba ta yi ba laifi amma nan ta bil ma'aruf wannan kuma su mata ka miki wannan ƙofa ta kuma su kwasa sama da bukata ta yi habbikinta an ce nan hatta misali kuɗi na miji irin masu barin kuɗi in ya tabbata abin da ake ci a gida na wajibi bai ɗokewa idan mace ta ɗoka ta yi buƙatar wannan bin ma'aruf ba ta shi haramu abin da yake wajibi a kan shi ya ƙi to tana da dama ta ɗoka ta yi matuƙa da ta amma nan ganin mutane kullum hanya wadda ba ta kabar zargi sai lafiya da mata kan yi wani tambaya idan ka buɗe musu ƙowa su kuma su wuce abin da ya yi gwandon mace ta nemi haƙƙin wani nata ya bata saboda mai matsala idan tana ɗauka bai bata ba wani radda ya gano ƙarfin kuta da hukun shi an ƙare zai da kyau ta ɓarauniya muna hauka ba abin da zai gani kaga wannan dan kare mutuncinki a maka zargi da sata in iyaye hakuri ayi hakuri an kuma ya zama wannan darura ce dole na shine kuma sai ki daidai gwalgwado yadda biki wuce biki wuce iyaka ba shine kula abin yi kuma wannan iya karantar da kai cewa kenan wajibi ne ciyar da mace da diyanta wanda aka halitta ɗaukan dukiyar ko bai sani ba shi ne nin ka hadisun ma'aunin wurin kenan haƙƙi ne in ba wajibi ba in ba wajibi ba a da dukiyar kuma ce ba lahi ba ka sani ba kenan wannan akan wannan iya karantar da kai da abin da yake haƙƙi ne na haka ka ɗauka ta misali na mu'amala wani ne mai taurin bashi ko bai biya kuɗinka sai ka samu nashi ka ga ka ɗauke gan kuɗin ka cika haka kai a kuma da masu san musu bada ba sai ka samu nashi ko ya yadda ko wani abu da ya biyo ta hannunka sai ka rike gurin kuma kai lahi ba tun haƙƙinka ne ita ma duk magana da ya ce haƙƙinta ne ba ta aka taro ka bita ne ba kai kuma nashi ya biyo ta hannunka kuma ka rike sai ka rike gurin illa mas'ala ta nan kuma na samu aka samu na matsala akan samu idan mutum misali kana bin bashi wani zai rubuta rubutawa yake ga masu bi na bashi inda yake da hadari ya daga gaya mashi domin ba gaya mashi ba ai iya rubutawa wani iya bi na kaza bi ba ka bantar bashi ne iyawa kana mutuwa ya kama iyalanka na ya san ka mutu kaga ka ci biya nan kaga matsala ce ka cuci an cuci kenan in mutum har zai haka mutum ya banka bashi ka samu ka doka to gaya mashi daga baya ka gaya mai don ka aje ce biya biyu na wani murya mutum mutum tana tausayi wani adam ana kai ne ya da ka mutum ya tsoron ta ka mafa sai ka yi bada ka zai zama ka maka tini kenan in ka haka to gaya ka kuɗi ko gaya mai iyalan naka ko shi gaya mai hawa kuɗi na kaza na hudu kana kuɗin ka kuɗi da ke banga na hudu su na na na doka yanzu dai a nan abinda yake magana ta mata abu sufiyan annabi ya ce mata khuzi min mali bil ma'ruf ma yakfi ki wa ma kafi min ki doka a cikin dukiyar shi daidai bukatar ki da diyanki kenan ce da diya wajibi wa an tariq al muharibi radiyallahu anhu qala قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وبدأ بمن تقول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك طارق المحارب يتي منذ مدينة كل منا شبه كلهم فإذا ما نقارن كل منا كسر دم زما كلهم من ذلك نهدبا الله كاتب مدينة من ذلك إياه كم منبري نهدبا صدق مدينة أنا كلنا كسر sun zo kwaran ko ana hudu ba kwaran to abin da ya yi a hudu ba da annabi sallallahu alaihi wasallam zamani sun ji iya cewa yadul muti al-uliya hannun mai badawa shine madauki a sama shi ke mai daraja mai kima mai badawa yace wa bada abi man ta'ul abu hannunka abin da yake hannunka ka fara da wanda yauni shi ke kanka shi man ta'ul wanda yaunin shi ke kanka sai ce yake jero waɗanda yaunin su ke kanka umma wa aba wa uktak wa akhak sun adinaka fa adinaka ya ce babarka babanka uwarka ɗan uwanka kuma dai ƙasa zuwa da zai haka kuma abin da biyu baya ga wannan yanzu yanzu ya ƙasa da wa'in nan gaba daya nan me fikirin Hafiz bin Hajar na mun ce muku fikirin take hadisiya me yasa anan ya kawo ummaka wa aba ukhtak wa akhak bai ka ba da da mata me yasa bai ka ba ba ta wajibi ba ya ce man fikirin ta hadisiya hadisin farko da ya maka akwai wani magana ta magana mata Abu Sufyan amma zai ce ko da diyanta sai ya kare kenan a nan an ka maganar ɗiya shi an ka maganar mata shi sai a nan ba kasa bayan haka matsa'alar mata ta kawata ruwa ya rasu da inda inda inda dina ina dina da guda yace ka hada kanka ina na biyu yace matarka na uku yace danka hariminka anan bai kawo ya kuma ne ya kawo kanka dina da guda gare ni yace kanka hada kanka a ce da ruwan ciki ake jin rijiya kai uban babu wani zaka jawo ke dai ka fara da kanka kuma ha ya ce matanka kuma ha ɗanka kuma ha da bai kai wayar musan ba a ce nan masa'ala ce ko ci da wurinta su uwaye ba dukkan hali ba suka zama wajibi ka ce da su ya nuba ma shi da ce da kai ko uwar ta ce da kai ma yawa ɗan gata ne ta ɓomi hali ce yadda baka maka ce kai har matar taka su waye insani insani waye uwayenka masu hali ne babanka mai hali ne Allah mai wadata babu wajibi ka ci da shi babu wajibi da shi amma mata kan ta mulki duniya wajibi ka mata in ta mulki duniya lokaci ta saka magana mata ba dan ta uwa bane ba ta uwa bane ba ko wanda wannan da matsayin shi kenan maganar mata da iya su ne horko wajibi to kwan su kuma ta a matsayi na suka su wace uwa suka dauka matsayi biyu akwai suka zama wajibi ne misali da basu inda babu gaba daya haka nan amma a wani hali ya zama to mustahabi ne kwace ihsan ne su uwaye amma a shi da anan jiro uwarka babanka ɗan uwarka ɗan uwanka kuma ƙasa da haka abin da biyu baya to wannan jero da aka magabata zan misali shi imam malik rahimahullah iya ga cewa duk wani naka bai zama wajibi ka ciyar da shi sai in ɗanka da matanka ne kaɗai imam malika haka yake shi yawa rifa ta yi duka in dai asalinka ne kurin sama da ƙasa haka amur bin hanbal shi ta duk wanda suke iya misali gada ga malama ya ce uwa uba sama kaka ɗaya jika duka har ƙasa gaba ɗaya dole ka ce da su wanda shi ne akwai ajiyar gadewa har jika wa kare wa haka haka ta yi gaskiya ta malki da ta damna maskiya ta yi rashin yauli gaskiya ta yi rashin yauli da malki kenan saura izari ne shi abin da zai kudin uwanka a magana kai magana magana ka ce matarka da ɗanka da uwayen kaɗai saura ba bai cikin wajibi to dai wannan magana ta wuri ne na mifadi na bayanin ba da dukkan mas'ala amma dai annabi ya jiro mishi dai babaka uwarka baban uwarka babaka babanka dan uwarka dan uwanka kuma haka kasa da haka duk da nan ai an yi bayani na maganar farkon wajibi ka fara da shi ce ko ta da iman ta'ud wanda yau ne shi wajibi galibi na mai jiro ba kuma ya kama jere a nan dai kina san dai ko da an ce ayi akwai na dole kuma akwai wanda ba dole ba gaskiya magana wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu min al-amal illa ma yutiq rawahu muslim wannan ruwa ta abu hurairah manzon sallallahu alaihi wasallam iya cewa bawa iya da haƙƙi wajibi na ta'amu ki so to ka ciyar da shi ka tuhatar da shi kuma wala yukallu min amal illa mata ba dora mai aikin da bai iya ba kaga matsayin aka ce bauta a musulunci ba irin bauta ba ce ta bature suka kaje musu kira musu kuri a wuya a yi dogon sai suna ba su wahala a dabbobi irin ta turawa bauta irin ta turawa ba irin su ta musulunci ba sukan kawo da yawa magana bauta sai suka mata hukumci a yi musulunci musulmi ma ya bauta da mutane sai suka mata irin hukumcin da su suka wa bayi idan karance bauta a musulunci ba bauta ba ce irin ta ne sanar sanar ma ya kama ganin bawa ya ce ku ci yadda su abin da kuke ci bawa a musulunci a tsimun matattu imun ku ci yadda su da kusur matakasu ya ce ku ci yadda bayi da abin da kake ci ka sa mai kayan da kai kace sawa ka sa gizina sai gizina ka ci ordebe ci ordebe ka ci kaza ya ci kaza ka ci dondon tattalo ci tattalo haka ba zana ce duk abin da ka ci ya ci abin da ka sa ya sa haka manzana ce ya ce ko da ba ku ci tare ba ko to a falakin da yayi aka ba shi kuma bautar wani ɗan shi ma bai ci abin da ya ci ba magana bawan shi ba ɗan shi ma bai ci abin da ya ci da yawa abin da suke ci a gidansa falakin mai gida daban ce in ya saura ne wanda ya sa ya ci ya ci ta wanda tiji da ya da yawa ya ce kai mutuwa da kuma da ci bi kyau ne haka mishi ne shi ya bai da ta shi daya asam ya wani marwa ya zo ya ji famu shi kai da jama'a ya ta kai shi ta kai kullum shi ya shi da ba ake mai balaki shi da tiji ne ya da yawa wai shi ya ce ko shi ya ci mi kyau can ma haka ba abin bai bai na da kama kashi ba in yaro ɗan ƙwararro ɗan ƙwawa ya zo da ke bai wayo ya da ji mishi ne shi kaka ci ne shi to kaga a musulunci a'a bawon kama abin annabi ta abin da kace ya ci abin da ka sa ya sa kan wanda Allah me ya magana bote in dai haka sai ka me ka me mutum danka danka ba da danka danka ma dai sai su abin suke ci kake da abin sunci bauta ba wulakanci bace ba kuma yake ta ka ku dora musu aiki mai wahala wata wata ta fa kan lafta mu fa'inuhu yace in ka dora ma bawa aiki mai wahala to ka kama ayi da kai kai saura kai ai da kai kai mu gidan in aikin ba ba na aiki mai hala ne to kan bawa da iya bawa ta yi annabi ce ku kama ai da kai sai daga bauta su sun suna ta kama gurin saka musulunci dan abun bauta ya ce kai da shi kaza ce kafara ya hada bawa ko ta kisa ko ta ko me ya fara kasa da yare ya ka tantar da bawa kana so a tantar da bayi musulunci ya samu bauta a duniya ana yin ta amma ya kama ta sauki ya kama ta yanci kadan gale ya ce kafara ba tantar da bawa kuma da fadala da ake fadala muhimmancin an kudaitar da mutane muhimmancin maganar yan tattabawa ha kenan bauta ta musulunci ba irin ta bature ba ce daban ce ta mu daban ce kurin dai suna ne an ga an kaddara akwai ta amma babu wulakanci da cin zarafi irin da baturawa suka kawo mutane ran musu kuri a ka a wuya a yi dogon tahiya ka mutane kuma a yi a ci gaba a sami kariya ya an kai abin da ake so ta suka tawa mutane yanzu nan da kenan muna magana a nafakat wanda kenan bawa ke ta dalmamalu ta'amu wa kisoto kenan bawa iya da haƙƙin abinci da tuhatarwa kuma wala yukallafu min al'amal illa ma yutiq ba dora mai aiki sai abin da ya iya dan wata ruwa ce daban ta inganta cewa in kallafu wa in kallaftumu fa'inuhum in kun dora musu kuma ku taimaka musu ai da ku wannan ruwa musulmi وأنا حكيم بن معاوية القشيري عن أبي قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتقصوها إذا اقتصيت زوا قشن تنبايا قباتا شكل باب العشرة نا ولا تدر الوجه ولا تقبي ولا تهجر إلا في البيت كون تنبايا يعني قباتا شيوا yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani yawa annabi tambaya me haƙƙin matar ɗayan mu akan shi ma haqqu zawjati ahadina alayhi ya rasul me haƙƙin matar ɗayan mu akan shi yace an tutima idza ta'amti dan ka ci ta ci wa taqsuha idza ka tasayt an ka sa tuwa ita ma ta yi tuwa to nan ana ni duk inda ka ci to ka kama da nata tunda ka ci wani abu ya kama da nata na ma'ana ne matuƙa ka ci kaka bata da yunwa annabi kan zuwa unguwa ya sha liyafa ya taba ci ya kawo gidan shi kai ka kawo ga ta amma ka ci wani ka kama taka haka abin da bai wani ka haka ne ba amma matuƙa ka ci mai kyau ta ci mai kyau ka san ba ta sami kyau ba ce ba in kai ci ba za ba shi ba wani abu haka bane ba matuƙa ka ci ta ci in ka sa kai mata baka sa mata mata towa yace kuma kakka bi huskata wala ta zubul wajha kakka bi huskata a tarwa tarwa ko kaga anan an hana tuho balle mari an hana mari balle balle ku tuho kai an hana an ce kakka bi huskata sam kuma wannan shine jarrabawa da Allah wa maza kan maganar taba huska sai kaga babu wuri mai saukin bugu gaban huska ko ka cire cire biyar ko abin yin zai ga mata kutu ka rusa mata kutu kuma na yan ba magana mata ba haddawa haddanka annabi hana kamar shi hadda annabi ta Allah ya ba huska wata daraja ko ba da ba na ce ko za ku rige rigiyar mutum kike huska kaga tsawon da kwace kabi gutu da kwasa mai hanci kaga yadda kabi ka kwasa to ko a rigima hanci ko a rigima ka kiyaye huska an ba ta daraja ta huska ba matar ba ɗanka ba har a cikin hada ka bi yuni ba ba huska ba wani mutunci kenan a ganin da sai a hankali gaskiya wajen dukkan ba buri da mugu ga muska ya cire ta da biyar ya mutu fito ko ya cire shi da biyar ya mai kuma kai wani ɗabi'ar wani ɗabi'ar ɗan adam kowa san cin da mai yaka ci ya mai ya cire shi da biyar ka ƙare shi ko ya mai yaka an ƙare wulaƙanci ne ya ka wulaƙanci ne ma an hana an hana ta uska to wannan shine dai anan ya kawo ruwaya mas'alar ciyar da mace kenan wajibi ne haka tuwatar da ita wa an jabir radiyallahu ta'ala anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam في حديث في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف nan hadisi ne dogo akan haji annan huduba da yayi ya dogowar huduba kuma a huduba da yayi ya ambaci maganar mata da ina muku wasiya ku kula da mata akan alheri ku kula da matanku sai ya kawo walahunna su mata suna da haƙƙi alaikum a kanku walahunna haƙƙi ne nasu alaikum a kanku na mai rizukuhun okisotun abincinsu da tuharsu bil ma'aruf daidai gwargwaro wannan shi ne kamar da alaka cewa walahunna mitlin da zai alaihinna bil ma'aruf duk da an ɗorawa mata biyayya kyauta na maza aka ce to su ma matan suna da haƙƙi irin haƙƙin da yake kan kansu na maza su ma akwai haƙƙi nasa kan wacce wannan ruwa ce ta musulun وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كم تتفهم لوكتي هي Allah kamsa ta tun sha Allah Allah bashi lafiya na ba bashi lafiya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ana gaji su huda shi waje sama ke kashe waje a kula da shi a waje